بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه. نعم منا كراتو أتكين إجماع السلف بالاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني آه رحمة الله عليه حرب بن إسماعيل الكرماني يا رسول الله أكدا تمانا كما قال عبد الباقي ابن قانع كما ذكره الذهبي في سيره وقال وقد عمر وقارب التسعين رحمة الله على الجميع درسنا هدكنا za mu tashi inda malaki cewa a shafi na 46 walin qiyadu liman wallahu Allahu azza wa jalla da kuma biyayya da miƙa wuya ga dukkanin wanda Allah ya jibinta ma amrak liman wallahu Allahu amrak wanda Allah ya jibinta mishi lamarinka wanda ya zama shugaba la nanzuqu la tanzuqu yadaka kar ka zare hannunka game da da'a ga wannan shugaba min ta'aci daga yi masa da'a wala ta khuruju alaihi bi sayfika kada ka yi mashi khuru da takobinka kada ka yi mashi fito na fito da takobi wannan kamar da Imam Ahmad yake faɗa a cikin usulus sunna wanda ya fito na fitan nan da takobi faqad shaqqa hadha al-kharij asal muslimina wannan kharijin to ya tsaga ya keta ya karya sandan musulunci wa khalafa al-athara kuma ya saba ma athar ya saba wa hadisai da athar daga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa in mata la khariju idan wannan ba khawarijin ya mutu alaihi ga wannan khurujin da yawa shugaba yace mata mithal jahiliya yayi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya shine wa alam bi anna ta'atul a'imma wajibatun ata fi sunnati mai ana sai ce ka sani da'a ta shugabanni wajibatun ce a tafi sunnati can kuma cikin atufa yake cewa wa amma khurujun an imamin wa in baga falaysa min ad-din al-hanifiyyi mustana khuruji da zaka yi wa shugaba ka ce ba za ka yi da'a ba ko ka dauki takobi kai fito na fito malam yace wannan khurujun an imamin wa in baga ko da yayi zalunci to nan falaysa min ad-din al-hanifi wannan bai cikin addini ya saba wa tafarki na salaf Mamu Ahmad suke cewa idan ka mutu ma akan wannan to ka irin mutuwar jahiliya da haka za ka yi biyayya ga shugaba kada ka ce kuma wani shugabannin ba wai waɗannan ba da muke gani na yanzu kaza ka suka san shugabannin demokuraɗiyya a su ma shugabanni ne ko da sun yi zalunci da ce maka wa in jaru ko a cikin ɗahawiyya so ko da sun yi zalunci ba za ka zara hannayenka ba wajen yi masu da'a hatta ya ji Allahu laka farajan har sai Allah ya kawo maka mafita wa makharaja ya kawo maka sauki da mafita wa an la takhruja ala sultan malam yace daga cikin usul na aqidar magabata wanda ijma'i na salaf shine kada kai khuruji ala sultan ga wanda yake shugaba kada kai wannan Imam Ahmad ya ce wa man kharaja ala imamil muslimi dukkanin wanda kuma ya ce ya zara hannun shi ga da'a ga shugaba ya ce sai ya yi tawon nan dole wa kanan nasu da tama'u alaihi alhali mutane sun haɗu a kan wannan shugaba wa ƙarulahu bil khilafa aka tabbatar mashi da shugabanci bi ayyi wajihin kana ka duba gani ko ta ya samu wannan shugabancin kana bin riba shin da yarda ne au bil galabiya ko kuma da ƙarfi ne kwataye duk inda har ka saba wa wannan shugaba ɗin kace kayi tawaye to faqad shaqqa halal kharij asal muslimin to nan ka bar tafarkin musulmai kenan wa khalafa al-athara ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine malam yace kai hakuri kada kai mashi fito na fito kada kai khuruji wa tasma kai dai ka ji wa tu'iu sannan kuma kai da'a la tankusa bai'atahu kada ka warware alƙawarin da kai wannan bai'a din wannan alƙawarin kada ka warware shi faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan yace shi ba zai da'a ga shugaba ba shi zai fito na fito da su da takobi to wannan dan bid'a ne fa huwa mubtadi'un mukhalifun ne da haka kuma mai sabawa ne mufariqun lil jama'a duk inda ka je ka bu kutub na usuli da suke magana akan akidan magabata zaka ga suna tabbatar maka da wannan usuli na da'a ga shugabanni kuma shi ke kawo zaman lafiya yanzu ga misali yanzu ka dubi sunan misali yanzu me ke faruwa ka ɗauki abin ma misali yanzu a kurkusan nan zaka ɗauka to haka kuruji ga shugabannin da yi masa tawaye da zanga-zanga ba abin da yake kawo wani alheri in ba ma sharri ba kuma abin ku zai dawo mu fitinar za ta dawo maku ne ku mabiya ba wai ga su shugabannin ba da haka biyayya ga hadisai da asa idan ka bi hadisai da suke cewa da'a ga shugabanni ina tabbatar maka da zaka hada wasu tawaturi ne zaka hada at-tawatur ne saboda maslaha ta shugabanni aka ce in nasiha ma a yi masu a ɓoye tsakaninka da wannan shugaba su magabata ga yadda suke tsakaninsu da shugabanni asal qawliya suna cewa da suna da addu'a da za su Allah ya karba da sun yi Allah zai karba za su yi shugabanni ne ka tai karanta barbahari a cikin sharh sunna zaka samu bayani akan wannan da littafin wannan ana ashabul hadith na sabuni na aqida malam ya ce wa in amaraka idan shugaba ya maka umarni bi amrin huwa lillahi ma'asiya amma wannan abin saban Allah ne so ku da ake cewa atiyu Allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum da ake cewa ayi da'a ga shugabanni kada ayi musu tawayi kada ayi musu fito na fito da takobi to amma za a yi musu da'a ne fa ga abin da yake da'a ga Allah kai da ma ka duba atiyu Allah aka ce wa adi'u ar-rasula sai ba ce ba wa adi'u sai aka ce wa ulil amri dan dole da'a ga shugaban ne ta dace da da'a ga Allah wa rasuli sannan da haka ba wai mutlaka bane za a yi ma shugabanni makauniya biyayya sai abinda bai saba ma Allah ba na ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yace wa in amaraka sultan idan shugaba ya maka umarni bi amrin da wani lamarin da huwa lillahi ma'asiyatu wannan lamarin saban Allah ne to fa laysa laka an tudi'ahu albatta faufau ba zaka mashi biyayya ba wa laysa laka an tukhrija alaihi amma ka duba kada ka mai tawayi eh kada ka biyayya din tunda saban Allah ne amma kada ka tawayi wala tamnahu haqqa kada ka hana mashi haƙƙin shi ka ba shi haƙƙin shi na kai mashi biyayya shine kuma kada ka wulaƙanta shi ka ringa hawan bari kana tuzarta shi kana zagin shi kana a duka wannan kada kai domin wannan abin ba abin da zai jawo maka kai da ke faɗa haka na maslaha wal imsaku fil fitna da kuma kamewa ga fitina wannan ma sunna ce mabiya kada mutum ya ringa aukawa fitan nan ma ba abin da zaka samu na riba ko amfani malam ya ce wajibun luzumuha wajibi ne ka lizumci wannan mai al'imsak ɗin nan ko wajibun luzumuha wajibin ka ne kamar yadda al'ajur yake faɗa a cikin kitabu shari'a wanda masu 360 yake cewa fa innal fitana ala wujuhin kafira qad ba min ha fitan awima naja min ha qawamun wa halaka fiha aqwam fattiba'uhumul hawa wa itharuhum lid-dunya faman arada faman arada radallahu ta'ala bihi khairan fataha lahu babad du'a kagare ya kawo wasu manganu sai ya koma ka karanta su Allah ya ce dai ka bar wannan abin da ya shafi wato shiga a cikin fitina imala ya ce wajibin ka ne ka lizimci alluzum din nan wajibi ne akan fitina kakka shiga babu ruwanka domin zaka nadama fa inibtulita idan aka jarabe ka to faƙaddim nafsaka wa malaka shikenan ka gabatar da kanka da kuma dukiyarka amma duna dinika banda addininka kada ka je kuma ka bata addini ko abin da zai dawo ya zama ya zumbu ya nakasa addininka kada ka yi wannan abu malam ya ce wala tu'in alal fitna kada ka yi taimako ga fitina wala tu'in alal fitna biyadihi wala lisani karka agaji ga fitina da hannu ko da harshe walaki nikfuf sai dai mai ka kame yadak hannunka wa lisanak ka kame harshenka wa hawaka ka kame son zuciyarka wallahu mu'inu Allah shine mai taimako karka taba tunanin wai ka ci zaka fito na fito ga a'imma wannan sunna ne ko wani tafarki ne da zai burge ka na a zo a yi caji ko a yi ta tsinewa shugabanni ka ɗauka wannan wani abu ne na burgewa ko kuma abin da yake da asali a abin da yake al'asuli shine abu waɗannan hadisan da waɗannan asa da suka tabbata wal kaffu an ahlil qibla da kuma kamewa daga ahlul qibla waɗanda suke masu sallah kenan la tukaffir ahadan kada ka kafirta kowa babu ruwanka jama'a at-takfir mas'alatun azimatun mas'ala ce mai girma game da abin da ya shafi at-takfir da haka malam yace wala tukaffir ahadan minhum bi dhanbi kada ka kafirta kowa da zunubi wala tukhrijuhu min al-islam bi amalin kada ka fitar da wani daga musulunci da aiki ka ce ai ya bar musuluncin gaba ɗaya kama ba na gidanku bane illa ay yakuna fi dalika hadith sai dai fa idan hadisi ne gare ka to wannan hadisin fa wal hadithu kama da'a sai a rawaito wannan hadisin kamar yanda ya zo wa kama ruya kamar yanda aka rawaito shi wato saddiq bihi ka gasgata shi wa taqbaluhu ka karbe shi wa ta'lamu annahu kama ruya ka san shi kamar yanda aka rawaito shi dan hadisi ne ya kafirta wani har akwai nassi a kai to amma ba a takfiri bil ma'asiya dan kaga wani yayi abin da yake laifi ne ka ce mashi kafiri a takfir akwai hadarin gaske game da abin da shafi a takfir ke yasa ahlus sunna ake ga maka la tukaffir ahadan minhum bi dhanbi kar ka kafirta wani saboda wani wai laifi da ya aikata annahu kama ruya nahaw tarkus sala kamar barin sallah wanda ina ga zai magana akan barin sallah shin halitta tariku sala kafir aw laysa bi kafir akwai tattaunawa mai tsawo mamul baghawi a cikin sharhu sunna ya tattauna mas'ala da kuma wasu aqwal da kuma shekul albani da yana takfirin wanda yake tariku sala to wannan ya ja wasu hasina badda'a albani akan wannan mas'ala cewar murji'i ne kaza kaza yana takfirin wanda yake tariku sala to idan Allah ya kai mu zuwa an jima mun dau zai magana akan tariku sala shin za kafiri ne ko ko laisa bi kafir wasu kace shi wannan alkufur da aka ambata ana nufin alkurbu da aka ambata tsakanin mutum da shirka da kafirci aka ce mai tarko a salako to wasu kace wannan kufur din ba wai za a ɗauke shi bane inni taraktu ko taraktu millata kaga wannan attark din nan suka ce ai irin shi ne za a kai game da tarikus sala shi wannan attark to amma dai zamu tattauna matsalar insha Allah a tattakeice da mazahib na malamai akai wa shurbul khamr da kuma shan giya wa ma ashbaha zalika da makamantan wannan so duk wanda yake aikata abubuwan nan kaga malam yace kenan ba za ka kafirta shi ba wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan aw yabtadi'u bid'atan ko kuma yana bid'a da yun sabu sahibuha ila al-kufr wan ana danganta ma'abuci wannan bid'a zuwa kafirci wal khuruj min al-islam da fita daga musulunci wat wattabi al-athar fi zalika malam yace wattabi al-athar kabi al-athar kabi tafarki na magabata da hadisai wattabi malam ce wala tujawizu kada ka ƙetar wannan athar da kuma tafarki na magabata shi kenan ka huta idan ka fahimci wannan ka kama manhaj na magabata da kuma tafarkin su da kuma hadisai ka huta malam ya ce wala uhibbu salata khalfa ahli bid'a ni dai ban ganin soyuwar in yi sallah a bayan wanda yake ahlul bid'a musamman kusan bid'a iri biyu ce kuma mufassiq abu mukaffir wacce tana kaiwa zuwa ga kafirci wacce take ta fasikanci ko wani alhafis cikin nukhbatul fikar ya arrafa maka wannan so akwai bid'a da tana kaiwa ne ga kafirci ma kai tsaye da kaga wannan ka san tana kaiwa tuaddi ila al-kufr ko kuma bid'a wacce kawai wannan shi bid'a da yake bai wasu ma bid'a bace yake yi ba wani kudiri gare shi ba a abu ne kawai Allah ka ce ya gado ma ne kawai ya gamta ne kawai suna yi shi ma zo yana yi ba wai iya iliminsa kenan so ba wai ƙudiri gare shi ba akan wannan abin ko kuma kaza kaza a shi dai kawai abu ne da ɗauka kamar gargajiya ya tashi ya ga ana yi akwai wanda zaka iya bin shi kuda misali da da bid'arsa ko kuma wanda bid'ai wato mukaffira ce to irin wannan babu dalili akan ka bi sallah wala salata alaman mata minhu kuma ni ban ganin in yi sallah ga wanda ya mutu daga cikinsu daga cikin 'yan bida sai malin ya kawo matsalar dajjal ya ce wal a'awar wanda yake mai memi al'awar to shine kuskuren da ake idan ka ci mai ido daya a zaka fasara mana maktubun baina ainihi kafir da hausa suna ce mashi mihara garki yawwa in ka ce ido ɗaya to sai mace kai mana karatu akan maktubun baina ainihi kafin ka gane ko to amma sa ce al'awar su ce mai ido ɗaya wanda muka faɗa yanzu shi ake to al'awar malam ya ce harijun zai fito dajjal la shakka fi dalika babu shakka akan wannan Imam Ahmad shi ma ya kawo wannan a cikin usulus sunna la shakka fi dalika walar tiyab babu shakka akan wannan wa huwa akzabul kadhibi dajjal shine mafi ƙaryan masu ƙarya baban su ne kenan kun san mun ci akwai kuzubzuban shi da ya zauna ne kawai wa azabul qabri haqqun azabul qabri gaskiya ce azabul qabri haqqun yus'alul abdu an rabbi za a tambayi bawa akan ubangijin shi man rabbuk wa annabiyi za a tambaye shi akan annabinsa man nabiyuk wa an dini a tambaye shi akan addininsa malai ce wa yura maq'aduhu min aljanna aw an ana ganin masaukin shi ma a aljanna ko a wuta azabul qabr haqqul mu'tazila sune suke inkarin azabul qabr suka ce to ai idan ma an bude kabarin ai ba a ganin azabai ko a ganin imar haka su sun sa hankali ne a cikin lamarin sun sa hankali aga a cikin mas'alai in ce to ai idan muka buɗa kabarin ai ba ma ganin wannan azaba ko wannan kadhakum azabul qabri la shakka thabitun fa ya rabbi thabbit miqwalan kana wutala kai ashiku ya kuma kai abin ga to wannan ya faɗa a haɗani cikin duniya a haɗani wa azabuna fil qabri ba'da haqqan wa yas'aluna bihi al malakain wal qabru sahana ibuhu wa azabuhu wa kilahuma shi da wanda yake faɗa a haɗani haka shi yana tabbatar maka da cewar wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqq gaskiya ce wannan wa yas'aluna bihi al malakain walƙabaru saha na ibuhu wa azabu tabbas ya inganta yana nan ya ce ka za kun ba azabul ƙabri la shakka sabitun haka mai tufa ya ce babu shakka azabar ƙabari la shakka sabitun abu ne wanda yake tabbatacci e tabbatacci ga tambaya azabar ƙabari alar ruhi ce wal badan jami'an koko ga ruhi ne kaɗai badda badan ko badda annabs ko ko ga aljism ne kadai hal al'azab al-qabr ala ruhi wal badan jami'an Muhammad da ala ruh ala ruh badda annabs kenan akwai kauli alama ya ce jami'an ko wani kauli zilbadan to mi albadan mi aljisim malfark wajen aljisim alin ruh a ruh wani nafs malfark wajen ruh wani nafs malfark wajen albadan waljisim la farq idan ar-ruh wan nafs abu ɗaya ne kenan cewa wahid wal badal wal jism an-nafs yani al-qalb an ta ban tamiya akan shin azabar kabarin nan ala ruh ne wal badan ko in ce ya bada wannan amsa a cikin majmu'ul fatawa game da azabar kabari din nan ibn timiya bada amsa a cikin majmu'ul fatawa cewa bal al azab wan na'im ala an nafsi wal badan jami'an dukkan an nafsi wal badan jami'an na'am gaba ɗaya ne malam ya ce wa azabul qabri haqqun yus'alu al-abdu ar-rabbi wa an nabiyyi wa an dini wa yura maq'aduhu ko yana maka ishara akan hadisi da yake cewa al-abdu idza wudi'a fi qabri da aka sanya shi a cikin kabarin wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qara'ana alihim zai ji haƙaran takalman su ko malam ya ce atahu malakani fa aqadahu malaiku guda biyu su zo za su zaunar da shi fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu shi da aka ce za a ce mashi unzur ila maq'adika minan nar duba ka ga mazauninka na wuta amma cikon Allah abdalaka Allahu bihi maqar min aljanna amma Allah ya canza maka shi da mazauni na aljanna kaga kenan kaga zai ga wannan wurin kenan Imam Bukhari ya fidda wannan kitabul janaiz na'am malin yace wa munkarun wa nakir haqqun da munkar da nakir su ma dai gaskiya ne ina ga lokaci yayi za mu tsaya haka nan sai darasi na gaba sai mu tashi wa munkarun wa nakirun haqqun wa huma fattana al-qubur subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah